أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا ذلك المكان da suka ƙetare wannan wuri bisayar da tafiya ila wakatil gada har ya zuwa lokacin cin abinci na rana ƙala musa sai musa ya ce lifatehu ga yaron shi yusha'u atina gada ana kawo muna abincinmu laƙallaƙi na haƙiƙa mun game da nasaban wahala min safar na haza daga wannan tafiya tamu ma hasala ala ta'abi ba su tabbata kan wahala ba illa ba'da mujawazatil mahallin ladhi fihi al-matlub sai bayan ƙetarewa su wurin da abun neman su yake sara sun tafi min biladihima daga garuruwansu hatta balaga almahal alladhi amarahum Allah tabaaraka wa ta'ala bi bulughihi ma ahassa bit'abi sun taho tun daga garuruwan su har suka kai wurin da Allah ya umurce su su kai duk ba su wahala ba wala ma jawazahu nisfa yawmin shakawu min at-ta'bi li'annahu as-sayru ila ghayri Allah ko da suka wuce inda Allah ya ce su je daidai rabin rana sai ga suna kukan wahala saboda tafiya ce zuwa ga wani Allah in ka je inda Allah ya ce ka je tafiya ce ilallahi to amma an kai wurin an wuce kaga ila gairin lahi kenan da ka so gamu da wahala kana Musa samu arba'ina lailatan bi ayyamiha hadha samanuna yawman annabi Musa yayi arba'in dare talatin da raneku wato ya yi azumin dare da rana kwana arba'in kaga in an gwada ga irin namu azumi ya yi kwana tamanin kenan kuma ko ruwa bai kurɓa ba tsakaninsu amma bai ce ya ji wahala ba asaimu ya sumun nahar waya turukun lail mai azumi zai azumi da rana amma da daddare zai bashi ya ci abinci وموسى صام الليالي والأيام كلا حتى صام أربعين يوما ما أحس بجوع لما كان مقصوده حضرة الله تبارك وتعالى النبي موسى أزمن dare rai da kwanuka gaba ɗaya haye kwana arba'in dare arba'in jere da juna amma bai ji motsin yunwa ba saboda manufatai shine halar allah tabaraka wa ta'ala wafi nisfin naharin shaka min aljo amma da ya yi bai ci abinci ba rabin yini sai gashi yana kukan yunwa wakala yana cewa ati na gada ana laƙallaƙi na min safar na hada na saba kawo muna abincin maƙiƙan mun gamu da wahala cikin wannan tafiya tamu amma ka ga wa ma shaka bai yi kuka ba illa ba da an jawazal mahallar da zai fiye matsalubuhu sai bayan sun wuce wurin da abun nema ne yake allazi huwa al-khadiru ko khidru wanda shine imamu khadiru ko imamu khidru to da an bashi haka nan to sai ya nisa gwargwadon saurinka da gudunka wurin barin abun neman ka gwargwadon nisan ka ga samun biyan bukatarka to kaga wahalar ba ta da iyaka gare shi da haka sai Allah ba mai alama cewa in ya ganta to ya dawo nan wurin nan ne abun nema ne yake kaga akwai hikima ciki قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال يوسف أرأيت أي انتبه فدكي كجي إذا أوينا إلى الصخرة sannan mun ka taro zuwa ga itaciyar na a wancan wurin inda mun ka baro wace yi ce fa'ini na situl huta ni na manci kihi nan wurin amma ma an sanihi ba abun ba wanda ya mantar da ni kihin nan illa shaidanu sai shaidan ya mantar da ni an azkurahu in tuna shi kaga an sa fi'ili ni maf'ulun bihi na warko hi maf'ulun bihi asani ma an sanihi illa shaitan na'am kuma haka ciki akwai fa'ili boye tun da wurin an sa fi'ilin wa fa'ilin fi'ili madi an sa nihi shaitan shi ya hana an azkurahu in tuna shi wata khadal hutu sabila kihin nan ya kama hanya ta yi fil bahari cikin gulbi bu'ithal hutu an samu kihin nan rai waraja ilal bahari ya koma zuwa gulbi arruju ilal asali hayyunun shehu ya ce koma zuwa ga asali abu ne mai sauki dama asalin kihi cikin ruwa to da ya samu rai sai ya gangara kawai koma cikin ruwa ajaban wannan abu na da ban mamaki ta ajaba musa wa fatahu min hayati samaki ba'ada yubsihi wa sayrihi fil bahri musa da yaron shi sun yi mamakin kihi da ya koba da rai bayan da ya bushe kuma ya kwada cikin gulbe ci gaba da rayuwa ƙala zalika makunna na bugi fartar da ala athirihima ƙasasa ƙala musa sai annabi musa ya ce zalika ai faƙad huti bacewa kihin nan gare mu makunna na bugi abinda muke nema kenan dama an ce in ta tahiya har inda na nemi kihi ban gani ba to in wurin zan iske bawa wanda yake ya hili ilimi huwallazi kunna da tsulubu shi muke nema li'anna Allah domin Allah kala ya ce lahu gare shi alamatu wujudi muradika almahallu allazi tamkidu fi luhud fa huwa allazi fi matsalubuka alamar samun kaga abin da kake nema shine wurin duk da ka rasa kihi to nan wurin za ka iske abin da kake nema fartar da sai suka koma ala asarihima a gurabunsu ya kusa ne ha suna biyar gurabun tahiyarsu kasasan bibiya a tare ja'a ilil makanin da zitara kafi lahud har sun ka koma wurin da suka bakihi fa waje da abdan min ibadina a ta rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma suna isa wurin fa wajada kaga fa alfujaiya fa wajada sai suka samu kenan da isassu sun ka iske shi ba tsajira ba sai suka ci da abdan bawa min ibadina daga bayanmu wa huwa al-khadiru shine imamu khadiru atayna mun bashi rahmatan min indina rahama ta daggare mu qala al-mufassir jalaluddin al-mahalli yace nubuwatun shine an bashi annabta fi qaulin cikin wani zance wa wilayatun amma wasu ka ce an ne bashi walittaka ne fi qauli akhari da cikin zancen wasu wa huwa sahih cewa wali ne ba annabi ba shine ingantattan magana wa allamna mun sanar da shi ilman ilimi min ladunna na daggare mu wanda ba a rubuta a kun ba a shi ga wani sai dai Allah ya cusa shi a zuciya wanda yake so hada al'abdu huwa al-khidr wannan ba shi ne khidr adahu Allah rahmatan Allah ya bashi rahama wa 'allamahu ilman ladunniyan ya sanar da shi ilmi ladunni na daga Allah amma kuma kaga inda yake rayuwa bakin teku da cikin daji bai shiga cikin mutane ba wani jin daɗi wanda an ka yadda ya ji yana cikin daji kamar ba mutum ba kuma amma gashi ya yi annabi musa ilimi shi musa da yake kalimu labakin magana allah annabi mursali min ulil azim min rusul mai annabta kanshi da littafin kanshi ga wannan in ka ga da yana ta yawo cikin daji kai ka ce ko mahaukaci ne ko kuma wani aljani to amma ka gana da girma wurin allah don haka nan girma wurin allah ba riga ba ne ba kuma mota ba ce ba wani kyan jiki ba ne ba wata ɗaukaka ba ce girma wurin allah daban yake shi yasa kakka wulakanta kowa ka girma kowa ya iske shi mun ba shi ilimi na da gare mu wa huwa allazi la yulaqinuhu al-ashyakhu wa la yu'khadhu min al-kutubi shine ilimin da shehunnai ba za su laƙana maka shi ba kuma ba a samun shi a cikin littafai inna ma huwa min indillahi tabaraka wa ta'ala shi wannan ilimi sai ne daga Allah yake mubasharatan zuwa gare ka wa mahalluhu qalbul abdi kuma bagiren shi zuciyar bawa nan Allah da cusa shi Allah tabaraka wa ta'ala zakara sab'atan min ibadihi Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci bayi ne bakwai kulluhum allamahu ilman mubasharatan kowanne ɗaya daga cikinsu Allah ya sanar da shi wani ilimi shi da Allah kai tsaye wa kulluhum wajada bi ilmihi matsalaban kuma cikinsu kowa ya samu abun nema mai girma maɗaukaki saboda ilimin nan da Allah ya bashi kaga allama adam al-asma'a ya sanar da adamu al-asma fa wajada al-khilafata sai ya samu khilafa ya zama khalifa Allah wasu judal mala'ikati lahu kuma ya samu girman da mala'ikun Allah suka yi mai sujada wa allama da khidr al-ilma ladunni ya sanar da imamu khidru ilimi na daggare shi fa wajada tilmidan misla Musa wa Yusha sai gashi ya yi girman samun almajiri irin annabi Musa da Yusha annabi Yusha wa allama Dawuda sana'ata labusin ya koya ma annabi Dawuda da ake yin rigar sulki ka kuma Dawuda annabin Allah ne kuma gashi har in ya gaji da tasbihi sai duwatsu da tsuntsaye sai su kama su ta yin tasbihi tare da shi ko kuma in ya shiru su kama tasbihi wa allama sulaimana mandakar ɗairi ya sanar da sulaimana furici na tsuntsaye ba waje da dawudu almulka dawudu aka sanar da shi sanata labusin ya samu mulki ba waje da sulaimana khidmatal insi wal jinni annabi suleiman bayan an sanar da shi sai ya samu girman da mutane da aljannu za su yi taimashi hidima wa allama yusufa tawil al-ahlam Allah ya sanar da Yusuf fasara mulki fa waje da mulkin Misra sai ya samu mulkin Misra kuma kaga ya shiga Misra yana bawa kuma har ya zauna ya dade yana bawa mace ko mace mai mugun so ne shi kuma annabin Allah aka yi ta wannan artabu karshe dai har ya fada gidan yari amma tun da Allah ya sanar da shi sai gashi ya dawo ya mallaki misra wa allama isa alkitaba wat taurata wal injila fa wajada ihya al mauta ya sanar da annabi isa littahi da at-taura da linjila sai gashi ya samu darajar raya batacce wa allama muhammadan sallallahu alaihi wasallama ash-shari'ata ya sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a kaji Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba fa wajada shafa'ata sai ya samu ceto gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya qusu alaina Allah tabaraka wa ta'ala na gaya muna annahu allama hadha al-abd min indihi ilman shi ya sanar da wannan bawa nashi khidru ilimi na da gare shi wa huwa ilmul batini shine ilimin batini wa Musa shi ko annabi Musa huwa khalifatullah fi zamanihi shine khalifa Allah a cikin zamani ne kaga wa ma taqtadi maziyatul afdaliyatan wa yujid fil mafduli khairu maziyati dan Allah yake bance wani abu da wata daraja to ba shi an nuna ya yi wanda bai da wannan darajar ba da yawa za a yi mutum amma kuma ya zama yana da martaba wadda ba a da ita kaga maulanmu shehu ahmadu tijani radiyallahu ta'ala anhu da wa ya samu ganin manzo Allah kirikiri in imamu mushrina na sai ya zama shi ka tayanta tsakanin su sai ya gaya mishi ya gaya manzon Allah shi kuma ya gaya mai gaya mu shehu tijani kuma muridin shehu tijani ne ya sani bai da ja ya sanar da shi abinda bai sai ya samu ceto Allah tabaraka wa ta'ala na gaya muna ya sanar da wannan bawa ilimi na da gare shi ne ilimin baɗini amma annabi Musa shi ko shi ne khalifa Allah a cikin zamanin shi wa hamilun risalati kuma shi ne mai ɗauke da risala manzanci to kaga shi an riƙe da shari'a shari'a ko ba ta musamaha saboda tsari ne na rayuwa Allah ya tsara rayuwa kan wani tsari shine shari'a to wanda a tsare da shari'a nan shi ko ba zai musamaha ba a karya wani abu cikin shari'a nan da an karya tsarin rayuwa ga baki ɗaya kenan wa huwa a'lal anbiya to kakkaji cewa an ce haka ka ce hadiru ya hi Musa ko ko an rage darajar Musa ko kai kai kokarin rage daraja ce yace huwa a'lal anbiya maqaman بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم النبي موسى shine mafi ɗaukaka dukkan annabawa daraja da mukami wurin Allah bayan da ya ka ɗebe shugaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shugaban annabi Ibrahim alaihi salam sannan wa kallamahu takaliman kuma ya ce yayi magana da Musa magana sosai tun daga takidi wa kallamahu zai ce takaliman magana sosai walakin ma'a zalika sai tare da wannan dubun daraja falkhidru ya alam min ilmi ma laysa inda Musa khadiru ya san ilimin da annabi Musa bai da shi qala lahu Musa hal tattabi'uka la an tu'allimani mimma 'allimta rushda to kaga madadin yazo ya tabiya tai a a ba a muridantaka da haka nan muridantaka sai ka nemi izini shekhin kai ya maka izini ya yadda da kai sannan ka ci gaba da hidima ko kuma zama tare da shi ba ka zo ka zama ɗan sa ido ba kawai duk inda kai kana bi ne kamar ss ƙala lahu musa sai musa ya ce mashi yana mai neman izini hal attabi'uka ko za ka yadda in bi ka ala an tu'allima ni rushudan bisa ga ka sanar da ni shari'a mimma ulimta daga abun da an ka sanar da kai Allah ya ce ya zo don ya koyi karatu to amma da ya zo dole ya ladabi ya manta da cewa ko ya aji cewa shine annabi shine rasuli shine kalimullahi shine a'a dole ka aje komi in ka zo wurin malami ka yadda kai almajiri ne wani profesa mahadi ya ce shi yasa da wuya mace ta karatu ga mijinta komi kwakwalwarta saboda shi wannan shi ne asali ka yadda malam ya hika sannan ka nemi izini gare to ta ku bacce kaga ku tsare gida ka yan bata iya ba dariya za ta yi maka kai da Allah ji shi kuma kaga ba ta maruwa gare ka kuma ba ta batuwa to shi ko wani bi sai an jajirce kayan madalibi wanda ka gwada bacin ranka ka gwada cewa dan dai kana sakarai irin wadda aka gaya ma karatu je duk wadda nan wahala ba gane ba tsoko ka ga ka ce bata tsoko tsokanya to kana gane kurin ka ko in teho shi to shi yasa gwan maka bari ka samo mata malami ko ko ka bi tsarin zamani ta yi makaranta in ka amince ma makarantar dai ke wancan makaranta ya kamata su gyara ana ta abubuwa matan sun hison talla sai ka ga da yan kulle-kulle wagga da 'yan atanwohi wagga da 'yan kaza sai haga cewa ba karatun ya hita musu ba yawon tallan wata ma'a a kawai dai 'yancin hita ɗin to da haka ya kamata a ji tsoron Allah duk inda kiki kina tare da Allah subhanahu wata'ala kuma karatun nan da ya hidda ke to ki san cewa Allah na nan na biye da ke kuma mijinki haƙƙin shi na nan tare da ke a tsaya saboda Allah daga makarantar nan a dawo gida kuma su ma malaman su ji tsoron Allah ba wai sa labule kaɗai ba a'a ka samu zuciyarka labule har da ita a ji tsoron Allah amma dai shi biyayya ka ɗauka malam ya yi ka to dole ne ya ce ko ya kaga ya sa hal attabi uka Allah ya ce zo ka tahi ya zo amma sai tsaya ce hal attabi uka malam ko za ka yadda in bi ka ala an tu'allimani rushdan akan ka shiryar da ni wani abu na ilimi da shirya mimma ullimta daga abun da an ka sanar da kai dalaba minhu al-izna kaga ya bil izni daga malan khidru fi an yatba'ahu ko an yattabi'ahu cikin yabishi li yu'allimahu mimma 'allamahu Allah min al-ilmi dan ya sanar da shi abinda Allah ya sanar da shi na ilimi ista'dana fi ittiba'ihi kaga ya neme shi izini ya yadda ya mai izini ya bi shi lam ya ci faƙaf ba wai haka ɗai ya zo ba wata ba'ahu ya kama biyatai kamar inuwa bal talab minhu al-idna fi ittiba'ihi ya nemi izini cikin ya yadda ya bi shi wa musahabatihi da abokantaka da shi li ya'khudha ma indahu min al-ilmi ladunni dan ya karbi abin da yake da shi na ilimi na daga Allah kai tsaye qala innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala yace a to ai kace in maka izini ka bi ni ai kai ba ka iya hankurin biyata shi ko ɗalibta sai an yi hankuri alhamdulillah muna cikin ɗalibai ko kun yi kowa sanin ɗalibta sai an yi hankuri ko dai hankurin barin gida hankurin barin uwa hankurin barin uba ko nan kake gari to sai ka baro uwa ka baro uba ka zo makaranta kuma in ka zanna ma baka tantance ba ba daidai baka ji tsal gara zamanka gara zamanka in ka dan yi latti ka dan kamin ka hudu uzuri kila wani ya ma bulala biyu bitsai da kai da sauran irinsu wani ka cawai shi malamwa ne wai yana bugunka yana dariya ce fara kuka kan da in taho fara ce kuma bugunka fa ya kai yaren ne ka hira wai kashi wai ka baka amma fara kuka kan da in taho yana bugunka yana dariya to wai shi dariya ka bashi a ba bulalan ba to in bai hankuri ba ya ki zuwa makaranta an tsere an bashi amma in ya hankuri kuma ya kama zuwa cikin lokaci kuma ya karatu kuma Allah buɗa mai basira sai zama abokin malam malam mai bugu ne don mai gane karatu mai ladabi to abokin malam ne malam na son shi kwarai da gaske da ka sai ku yi kokari mutum ya zama mai ladabi mai saurin zuwa makaranta kuma banda wasa sannan kuma ka zama da an yi karatu kamin a dawo gobe aji ka iya wannan to ni ko in ga da malam zai buge ka malam mai bugunka ya ce to ai innaka haƙiƙa kai lan tasaɗi a sabaran ma'i ba ka iya haƙurin zama tare da ni kai shugaban shari'a ne don haka da an yi abin da ba daidai ga shari'a ka ba to ko rantsuwa kai musa ba ka iya cika wannan alƙawar sai ka yi mani magana ni ko ba ta hinike da shari'a ka ba na sa abin da kai baka sani ba kuma allah ne mana izini ta inda kai baka sani ba duk abin da zan yi da izinin Allah zan yi kai ko in ya saba shari'a ka ba za ka kyale da to a zaman mu zai haka zaman mu bai yiwa haka da wai wata dan ya rasu sai an ka zo mata jaje taziya sai ta ce ai ba mutuwar dan nare ba ni abin da naka ji an ce wala kirin nan bai da nasiha shi ko ga dan nare gautsa gautsa ya taso bai ya taso bai a ta yan nema cikin kabari Allahu akbar Allahu akbar ya ce dan na da gautsa gautsa wala ki riba nasiha ya ce ni shi na kaji to kaga shi annabi shi annabi Musa ba yadda za a yi a taka shari'a ya kyale ko rantsuwa ba zai iya kyalewa ba shi yasa kaga sunna magana annabi sallallahu alaihi wasallama ko aike shi au taqariruhu taqarir in aka yi abu manzo Allah in ma shiru bai magana ba to an samu shari'a cewa kaza ana yi ba laihi bane dan in laihi ne duk wanda ya alƙawali bai iya cikawa to shine yace to a a wagga tahiya za ta yi tsakanina da kai ba ka iya haƙuri tare da ni wa kaifa tasbiru ka kaza kai haƙuri ala ma lam tuhid bihi khubran akan abun da baka kewaye sani da shi ba الشرط الذي سوف أشرطه أشرطه لك شرط إن زن شرط أنت مك عليك لن تطيقه باك دقيقا أبدا أبدا بذاك إيابا wa hazan shardu wannan sharadi huwa Allah tas'alni an shay'in shine in ka da duk zaman mu kada ka kuskura ka tambaye ni wani abu ko tambaya guda duk abun da ka ga nayi tunda kaga kai baka sani ba ne na sani to ba gaddama za mu yi da kai ba dan haka kawai abun da nayi shi a daidai ka sa mana ido ba ruwanka daga baya zan zo in gaya maka dalili amma in kana man katsalandan to kenan kai ba almajiri ba ne kamar ana wankan gawa ana ganin an kusa gama a yi maza a sa da hawa sai gawa ta ce nan wajen bai wanku ba kaga bai wanka sai waje da gudu wanka ya ɓaci yawa to haka zamanka wanda bai kana gaba wanda ya sani kai baka sani ba tabbas kuma son sani ya kawo ka to in ka tsaya gaddama ko ko tambaye tambaye to ai haka ba karatun za a yi ba to da haka sharaɗi kai almajiri banda tambaye tambaye ka sama malam ido in ya ga ya kamata ya maka bayani shi zai maka bayani kuma sa idon kana mai tsakani da Allah ka yadda abin da malam kai daidai ne ba wai kana hangen a dai mu gani ba wasu almajiran gare su za a fara jin abin da abba da daidai ba ko cikas ci ai da ma mun san malam za ta kai shi ga haka ai to haga wannan ba almajirin kirki bane na'am huwa alima khidr ya sani anna musa baharu ilmin ka gani ba wai dan bai sani ba musa gulbin ilimi ne huwa hamilu shari'ati fi zamanihi shine wanda yake dauke da tabbatar shari'a a zamanin shi wal khidr indahu min al ulum ma yunafi hadha alladhi ya'lamu musa shi kuma khidru shina da ilimin da yake sun sha bamban da abun da wurin annabi Musa wai zara Musa shay Allah ya wafiqu ilmahu la yasbiru an su'al idan Musa ya ga abun da bai dace da ilimin da yake da shi ba to bai hakuri ya bar tambaya sai ya tambaya to an ce bai kai ya tambaya to an yi faɗi abun da bai yi ba labudda an yas'al dole annabi Musa ya yi tambaya ba wai ya yi musu ba a'a tambayan neman sani daban tambayan inkari da ƙurewa to daban take to shi tuna annabin Allah ne ba zai yi musu ga abin da bai sani ba saboda musu ga abin da baka sani ba ai babban lahi ne madadin ka tsaya a faɗa maka irin yadda munkire ka ma sufaye ba san abu ba madadin su zo su durƙusa a faɗa masu ya masu bayani sai su ce kaza ne kuma su tsayin su nan kuma ƙaramin sufi da yaji su sai dariya shi zai faɗi don a ɗauki cewa babban malami ne ya san kuskuren sufaye to da ya fara sai a kama dariya to kaga ashe abin da ya kamata ba inkari ba ka yi tambaya kuma ta neman ilimi tsakaninka da Allah labudda an yas'al dole Musa ya tambaya amma inkaru falam yasdir min Musa amma musu ga abin da halur yayi to bai gangaro ba daga annabi Musa lianna al-inkara jarimatun kubra saboda musu ga abin da baka sani ba to babban laihi ne wa kabira kuma zunubi ne babba wal anbiya ma'sumun su ku annabawa ma'sumai ne Allah ya tsare su ba su yin zunubi inna ma huwa su'alun faqat duk abin da yake yi ko ka haka ba yana jayayya a'a tambaya ce missa kai haka an zo an shiga jirgi su ustazu astaghfirullah an ce su kawo kuɗi ba kuɗi to an saba da khidru sai an ka ce ku shiga kyauta ba an masu kirki ba da an ka kai su in za su sauka sai ya ɓalgace allo guda kaga dole a tambaye shi aka ramaka Allahu sun ɗauko mu kyauta kuma kayan musu ɓanna ya ce dama na haɗa maka ba ka iya hankure ce wai mancewa ne don Allah kyale ne ce zaman kada ya tsanani a zan ki kawo da kai ya ce to suna tahiya sun kai bakin gari suna gama da yaro suna wasa sai hidirar kama yaro kawai sai ya kashe shi sai ce kai ko miye ma yaro mai tsarki ko balaga bai yi ba lahimi ya maka ya ce ka ganka dama na ce ba ka yi haƙure ce wai to a dai bari in na ƙara tambayar ka to mu rabu ya ceto in ka koma tambaya ta za mu rabu ya ceto sun ka ce gari an tsakiya suka yi yawo ba masauki babu ruwa babu abinci ba magana bai daɗi suna yawo cikin gari sai ga bango zai faɗi sai imamu halura ya mai nuni haka sai ya tsaya sai cika da ma cewa kai a yajin ga sai mu ci abinci ya ce to mun rabu kenan amma bari in maka bayanin abun da a hikima cikin abun da na yi tun daga farko har zuwa ƙarshe masu jirgin nan nan gaba akwai sarki na nan ya hito duk jirgin ruwan da Allah ya lau to an shewa ya kai su kuma marayu ne in ya an shi miskinai ne kai miskinai ne in ya an shi jirgin ne da shi sun ka dogara ba ku da wani abinci a bai da haka kaga ai inda da faskaci allon nan ai kaga ruwa ba su shiga wadda kuma ƙasa ne kai ka san ba banza ba tun da an cire allo kuma ruwa Allah bai da shiga cikin jirgin nan ba to ka ji wannan hikima taimakon su na yi saboda godiya ga sun ki ansa kuɗi gare mu don ka an shi musu jirgi kuma wannan wurin har abada ruwa bai shiga ta nan ya ce to ai ban sani bai ce to ka tsaya balle a maka bayani sun ka ta ya ce to yaron da ka gana kashe uwaye ne muminai ne in ya girma Allah ya jarrabe su da so ne shi kuma ba na kirki ba ne zai jawo uwayen su lalace su bi shi su halaka da haka Allah ya ce in kashe shi za a ba su wanda ya hishi alkhairi ce to ai ban sani ba ya ce to ka tsaya balle ya ce shi ko bango na wani ɗiyan bawan Allah ne salihi ya rasu da zai rasu ya san bai ba mutanen kirki cikin uwa ne ba yana da kanzi sai ya gina ƙarƙashin wannan bangon sai ya ruhe kanzi ba wanda ya san da shi sai Allah nuhi ne in sun girma ya roƙi Allah Allah zai sanar da su ko ta bacci ko ta ilhama su zo da kansu su tura bangon nan su ɗauki dukiyarsu to yanzu ko in an bari ya hwaɗi za a kwashe dukiyar nan ba mai damuwa da ya tallabe su ya ce to amma dai sai an jima manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama da Musa ya haƙuri da mun kwashi ilimi to amma ko bai yiwa ya haƙuri tunda ya saba mu shari'a shine labarin nasu na'am yace tambaya ce kawai yake yi ba wai musu bane yake mishi saboda musu jarima ce kuma kabira ce annaba ko masumai ne walakin sharaɗa ne fi bidati Allah yas'al an shay'in sai dai tun harko ya shar'anta mai cewa kada ya tambaye shi wani abu kala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra annabi Musa ya ce a kai ku satajiduni kaga ya sasa insha Allah tabbas da sannu za ka same shi za ka same ni insha Allah sabiran mai hankuri wala asilaka amran bazan saba maka lamari ba to kaga satajidu ni ni mufradi ne sabiran mufradi ne a asi mufradi ne to da haka annabi Musa da kai ne dai yaka magana bai tare da kowa cikin salihai to da haka dan shi yasa ya kasa amma haga ismail sai ya ce satajunni insha Allahu minas sabirin da annabi ibrahim ya ce Allah ya ce in yanka ka mi kace ya ce da sadu za ka same ni insha Allahu minas sabirin yana daga cikin salihan bayan Allah masu hankuri to kaunu ma'as salihi da shi ya taimake shi bai raki ba bai kare alkawali ba shi kuma annabi Musa cewa ni za ka same ni ni mai haƙuri ni ba zan saba maka ba ni sai Allah bashi da ni dina shi ke ne ya kasa hankuri da haka duk abin za a ka yi kokari ka bi hanyar salihai ka zamo tare da salihai in ka zamo kai kadai to sai shaitan shi tausai ya kai cewa ba ka da abokin tahiya zuwa Allah ta hau mutai kaji bini bini bashi ka kenan bini bini sai ya wuce gaba sai mutum bi sai ya bace kana wata bi sabila man anaba ilayya kakka yadda kai tahiya zuwa Allah kai kadai hanya akwai ban tsoro akwai yan fashi akwai miyagun namun daji akwai abubuwa da yawa ya ce za ka same ni ni mai haƙuri kuma zan sa maka al'amari ba ƙala musa annahu sayasbir wa la yukhalifu amra shaykhihi fa adahu sharda annabi musa ya ce za ka same ni mai haƙuri ba zan saba lamari ba na shehuna kuma sai shehin ya ba shi sharaɗi cewa to kakka tambaye ni قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى yace to ga sharaɗina fa in ittaba'tani in dai hakka yadda ka bi ni to fala tas'alanni an shay'in kakka yadda ka tambaye ni wani abu to ka kona shehi ya tsaya ya fa gama da muridi kakka yadda ka tambayan komi to amma saboda rahama sai ya ce hatta uhudisa haƙƙin farar da zikiran ambaton wannan abun laka gare ka minhu daga wannan abun kakka tambaye ni amma ka yi haƙuri zan gaya maka bayanin abun da na yi hadhihi shuruɗul mashayikh to wannan wasu ne sharuɗɗan shehunnai gaddama ba ta yi kai da shehunka dan shi ya sani kai baka sani ba to yaushe aka gaddama da wanda ya sani da wanda bai sani ba kuma akwai nafsu akwai hawa akwai ashaitan yana zuga ka cewa to mi an ka hika kila ba ka sa'a ka ga cewa ka hi shi yanka kokarin yin qiyamul layli ka hi shi yawan salatul fatihi ka hi shi tsantseni ila ka hi shi ma talauci dan wani rigan malami ka hana ma shi yadda da shi shi yasa wani wuri sai a ga cewa malamai ko ana da kuɗin sai a yi ƙin kayan a ƙisawa ana tahiya tsiya-tsiya saboda kada a rasa mabiya kuma kaga nan riya ta shiga kaga an halaka don haka sharaɗin shehunai ne in za ka bi su kakka bi shehi sai ka gama tabbatar da cewa shehin nan na Allah ne kuma ka jarraba shi ya san abun da za ka nema wurin shi shine shi ya san ladabin halarar Allah kuma ya yi ƙoƙari har ya samu yadda Allah ga dukkan zatonka kuma ga ganinka a wannan zamani babu shehi na Allah kamar wannan ba inda za ka samu cikakken malami shehi jagora kamata to duk jaraba da za ka yi mishi can nesa kahin ka zama almajiri ne to ka gama amma da dukkan zo kan ci alaga hatta malam na zo don in sa karatu na zo don in yi karatu gare ka na zo don in maka hidima to haramun ne kuma ka dunga hankaɗa rigan malam malam na taya kana hankaɗa riga tai kuma balle ka riƙi wasu mahassada nai ko maƙiya nai abokan ka can a asiri in ka tashi wurin malam ka tai ka kwashe duk abin da an ka yi ka faɗa wa maƙi don romuwar da zai baka kuma ba ka tsaya ga abun da an kai sai kasa ina hangen kaza yasa an kai ko ko kaza aka nuyi ko kuma in ma dai kai ta zuwa malam bai abun suka ba sai ka kirkiri ƙarya ka te ka faɗa maƙiyan malam dan ɗaya ka samu shida gare su to bai irin wannan to bai ho zama kowa kuma bai zama komi saboda ko zo ɓaci uba ne wurinka kai ka tabbatar da in ta sai ya ɓace ka tunda ba kai darajar uba ne ba ya zo wurinka ya mai da ɓacin ubanai da aibanta shi a jari to wallahi mutum na cikin taka tsantsan da shi ko kaga an amince maka wallahi ba amince maka ba za a ce ɗan iskan ga yanzu ya zo ya ce kaza minahikin nan kaza minahikin nan kaza to kuma ku sani akwai masu yin haka nan da yawa sai dai a gyara ka zo saboda kawai ɗan siyasa yana baka wani abu ka zo zawiya ana magana ko gidan malami ana magana ka zo ka kunna hanset ka kira shi ka sa mai shi duk abin da za a yi aji kuma kai baka faɗin abin da ka yi kuma in aka zo in za ka yi kwamentin don a ci gaba sai ka kashe da duk gaji ana magana mutum na mm to ya san abin da aka yi can ta haka don ku ji tsoron Allah da duk aka tashi kamfe akwai wasu waɗanda ka yawan zuwa nan baya suna zama kusa ga mutane da duk inda aka hira ba abun da suka ille su kai rahoto ga mutanen duniya wanda yake ba daidai ba ne wannan in za ka bi mutum ka bi shi saboda Allah in ba za ka bi shi ba ka bashi saboda Allah amma ba a zama da shehunnai ba da gaskiya ba ko ko da hankaɗa dattijo ya ce wannan shi ne sharaɗin shehunnai sharaɗa al-khadru ala musa Allah ya sa'alahu an shay'in imamu khidru ya sharanta ma musa kada ya tambaye shi komi mujarradu su'alin faqat ba wai musu ba tambaya kowace iri kai ya yadda ya tambaye shi in ya yadda ya tambaye shi ba a ce ba shehi lima dan me za a yi kaza ko kaifa kaka za a yi kaza misali an zo wurin yaƙi kwamanda shi ka ba da umarni halba sheƙa duka hausama koma baya kuma dole soja bai tsayawa cewa a an ka yi yanzu shi kwamanda ya hangi ga makina da wahe ya ce faya sai ka eh faya ga makina sai ka koma wurin kwamanda faya ran kai da ɗin an kai halba mana eh ina yake da kaga har abada ba a cin nasara to kai da ka yaƙi da shaidan da duniya da nafsu da hawa shehin ka yana gani kar saboda ya bi hanya ya kai ya san haɗarinta ya ce kaza ka tsaya wai sai ran da shehin ka ya fahimtar da kai sannan za a ci gaba da tahiya misali cikin kana mugun ciwo sai a ɗauko magani a baka sha maganin ciwon ciki ne ƙwarayu eh to mi suna ne suna ne kaza to wanda likita wanda likita ya ce wanga maganin ciwon ciki ne kuma da mi an kai wanga maganin a a likita wane ya kawo takardun makaranta ce wacce makaranta karatun likita duk ciki na nan na ciwo bai kashe ka ba haka abin da ya kamata ga maganin ciwon ciki ka san mutum likita ne sai ka ɗauko ka sha magani in ka warke to in fannin ka ne sai ka tambaya amma ba fannin ka ba dan an gaya maka terminology nasu ya zaka gane tunda turancin likitanci ba ɗaya ka da na banga ba ko ya faɗa maka ba ka ganewa ko misalin cewa ɗaya rubuci ya ce mutum na ƙarƙashin mota bakaniki sai ya ce ma wanda bai san harkar mota ba sam ba ni sufana sha bakwai zai ɗauko sufana goma sha bakwai ya kawo in babu wanda ya kace kai wani irin mutum ne sha bakwai aka ce ka kawo in ya kwaso sha bakwai ba ta wannan unhwani amma yan akwai yaron mota da ya leko ba ni sha bakwai ita zai ɗauko ya bashi in ya gama ya ce ba ni ishirin ya ɗauko to haka sufanci haka komi yake to baka sani ba kuma ka zo kai ba za ka yi ba sai ran da an ka sanar da kai to shi kai da aka zo likita ya gama karatu ne su kasu likitoci ba su ka yin magani ba sannan ba su ka gano cuta ba maganin cuta sun ka sani in an ce ga cuta iri kaza to cutan nan iri kaza sai an gwaggwada musu su gane to kazan nan ku magani kaza kamata a yi sannan shi mai maganin daban yake to duk an rufe wannan an zo an gama wahala an zo an kawo ma lahiya lau gyaɗa gyarara sai ka tsaya wani tambaye tambaye da wani musu to da za ka yi musu in ma mutum ya tsaya musu da kai jahili a yawon da kai ne shi yasa shehi bai musu da kai illa da ka zo ya kana iya hankaɗe hankaɗe sai ya ɗauke himma ce gare ka shi kenan ko ka yi shekarun nuhu ba za ka yi unhwani da shi ba saboda shi tsakanin muridi da shehi kamar tsakanin lantarki ne da abubuwan electronics in akwai joni lahiyayye to da an kunna sai ka ga haske ko ka ji sanyi ko ka wani abu to amma in joni ya yanke komi tsada abin da aka so komi kyau ne in babu joni har abada wuta ba ta zuwa tsakanin nan ba ta zuwa to da haka sai a yi hankali har in ka ga hankalinka ya tashi da malaminka to da allah ku yi ban kwana ka sake wani amma ka zanna kai da malami minahikin Allah ta'ala banda aibi ne ba abunda kake bincike kuma ba abunda kake talla to kayi hasarar duniya kayi hasarar lahira Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu yace mujarrad su'alin faqat la yas'aluhu an shay'in kada ya kuskura ya tambaye shi wani abu wa Musa lam yasbir amma ina annabi Musa bai yi wannan haƙuri ba fakhalafa shart ya sa a masharadi fa faraka hu shehu sai shehi ne ya rabu da shi yace ha za firaku bayni wa bayni to yanzu kam wannan shine rabuwar tsakani na da kai wa isma'ilu annabi isma'il akmalu minhu akmalu minhu wa isma'ilu akmalu musa akmalu minhu yawwa Musa bayanin minhu ne wai Ismailu Ismailu akamalu ya fi cika minhu daga Musa sai shi ya fitar da shi Musa din daga shi badalin dabiri da ke cikin minhu akamalu min Musa ya hi Musa kamala bi adhafin mudha'afatin da ninki mai yawa walakin nahu sabara sai dai abin da ya sa hayyahi Musa kamala ya yi haƙuri ne bi barakati suhbati ahlillahi saboda albarka abutaka ta da sufaye ko kuma salihan bayan Allah ahalullahi Isma'ilu shi Isma'ilu kala ya ce satajiduni insha Allah min as-sabirin insha Allah baba za ka samu ina cikin masu hankuri ja'ala nafsahu min jumlati sabirin kaga nabi Isma'il sai ya sa kai cikin jumlar bayan Allah masu haƙuri sahiba ahalallahi ya abuci bayan Allah masu haƙuri ahalullahi wa bi barakati sohbati sabara saboda albarka abutaka ta yadda bayan Allah ahalullahi to shi yasa sai ya samu iyan haƙurin nan wa Musa shi ko Musa tajarra da wahadahu ya tsiriyanta ga kai ne shi kadai ya ce sata jiduni insha Allahu sabiran da sannu za ka same ni mai haƙuri bai ce daga cikin masu haƙuri ba ka bada al'amura wahadahu ya yi gogayya da fama da lamarin da shi kaɗai walam ya ji mu'inan bai samu mai taimako ba don haka falam ya sudur bai yi haƙuri ba haza to wannan cewa albarka abutakan na Allah za ka samu ƙarin ƙarfin muwafaƙa min asrarin suhuba shina daga asiran abutakan na Allah wannan ya ce awai to ai ɗarika sun ce istighfari ne salati da hailalla to in na kama abuna ban ce wani ya bani ba ni dan wazifa ne an ka ce a ya to ai ce wannan sai an baka to shine a'a abutakan nan cewa ka zo ka riƙe alƙawalin za ka yi Allah da'a ta nafila gaban wani bawan Allah kuma tare da wasu bayan Allah to in ba ka ji kunya Allah za ka ji kunya waɗannan mutanen su gane kai ba na kirki ba ne ba ka cika alƙawari shi ne kawai a sararin suhba a sirran abutaka bayan Allah zahara fi qadiyati Musa ta bayyana cikin qadiya annabi Musa marrate na hasu biyu al'ula na harko ƙala Musa ya ce satajiduni insha Allahu sabiran za ka same ni insha Allahu mai haƙuri walam yasbir kuma kaga bai yi hakurin ba wallazi qala amma wanda yace zaka samu minas sabirin daga cikin bayan Allah masu hakuri sabara yayi hakuri na dai kenan asani asaniya nabi anna Musa wa Harun annabi Musa da annabi Harun baqiya fitihi sun wanzu cikin ɗemuwa arba'ina sanatan shekara arba'in ana ɗemuwa sai an kwana tahiya a gane nan an ka fara tahiya farkon dare a yi ni tahiya sai da dare a gane da sai an ka fara tahiya shekara arba'in kuma gashi annabi musa annabin allah ne annabi haruna ma annabin allah ne kuma shi musa da haruna ba su yi laihi ba to me ja musu wahala zama da masu laihi cikin tsawon lokacin nan kuma ba ajin yunwa saboda ga mannu wasalwa ita ma dan sun matsa a basu amma ba da haka nan ba Allah sai ya ɗoke yunwa ya ɗoke kishirwa ya ɗoke kwaɗai sannan cikin zamanin nan duka girgije da abin su ne musu inuwa duk inda suke girgije ne musu inuwa sannan cikin zamanin nan jiki bai dauɗa ba ajibi babu dauɗa kaya ba su datti kuma kaya ba su mutuwa kaya ba su tsufa haka ake shekara arba'in kaga su ko sun samu wannan rama har da mannuwar salwa zuma mutum zai aje kwano nan ya cika da zuma nan ya cika da tsuntsaye soyayyi kuma su ya aljanna shekara arba'in suka ce kai Allah mu mun gaji mu muna son a kawo mana abin da za a ce a noma ko ga irin wahala kullun daga zuma sai sai kaji kawai kaji abin da muka ta bida ya yi nisa su wai shi dame su daga zuma sai kaji to annabi Allah ya ce mutu harka Allah ba ta karewa in mutum ya ci ya zubar kada wanda ya ɓoye in ka ce a to yan Allah ya sake shawara ba mu yadda da haka yan mutum ya koshi sai ya ɗan ɓoye ƙarƙashin gado ko ko ƙarƙashin wani abu da sun ka barin ɓoyewa sai Allah ya bar saukawa ga baki ɗaya to kaga su sun samu wannan ni'ima albarkar sun abinci salihai salihai sun wahala saboda musibar sun abinci ja'irai to haka abin yake ya ce na biyu annabi musa da annabi harun sun wazu cikin ɗemuwa shekara arba'in suna ɗemuwa cikin ƙasa musa wa harun asfiya'ullah su tsalkakan bayin allah ne amma baki ya fi hadal azab sun wazu cikin wannan azaba lamma kana fi suhubatihima a ada'ullahi tabaraka wa ta'ala ko lima kana saboda makiyan allah tabaraka wa ta'ala sun zama cikin abotakarsu zaƙa min al'azabi ala jalalati qadarihima sun ɗanɗani azaba tare da girman alƙadarin tsoron Allah kuma ba sun ɓata da Allah ba ne a'a soyayyar na nan darajar na nan wa ma ada'ullahi amma su kuma maƙiyan Allah fa bi sohbati Musa istasqu fasaqahumullah saboda albarkar zaman su tare da Musa sai sun ka nemi Allah ya sha da su ruwa sai an ka ce ga duci nan da Musa ya kwaɗai ke sai bakin famfuna daidai yawan su ƙabilunsu ba a jayayya kuma an gama ɗauka jewa jikka a yi ta tahiya ba su ƙishin ruwa ba su da wani abin gana talaucin ruwa istada'amu suka bida ba su abinci fa ta'amullahu ta'aman yanzil bil sama sai Allah ya ba su abincin da ka sauka daga sama zuma da tsuntsaye kuma kaga ita salwa da ba a santa ba amma shekarun baya an santa yanzu kuma tana batun taɓa ce ita salwa kwanta ma magani na ciro wata da yawa balantana ita naman nata kaga kenan suna da abinci kuma suna da maganin kwaɗai sannan suna da magani rigakafin cututtuka ga jikinsu duk albarka annabi musa da haruna ɗalibin libas suka fito a basu tuwahi fa hafizallahu libasahum sai allah ya kiyaye tuwahinsu la yattasihu wa la yabla abadan tuhansu bai dauda bai suwa abada wa talabu dau'a suka ce wa Musa to cikin dare duhu ya yi mana yawa fadaraballahu amidatan min nurin fitihim sai Allah ya sanya masu street light street light cikin inda dare yayi ko ina sai ka ga hijilu kawai gimshiki ya miƙe duk haske ne ko ina cikin daji ba inda babu haske da sahi kuma sai ka rasa inda sun kai min nurin fitihim kullu ma wajadu min ni'am duk ni'imomin da sun ka samu babi barakati sohbati Musa albarka abutaka da Musa ne wa kullu ma zaqa Musa min al'azabi shi ko annabi Musa duk abin da ya dandana na azaba babi shi bi sohbati haula al kufar saboda rashin arzikin abutaka da waɗannan kafirai su suka ja mashi to haka abin yake ko da yaushe to da haka malami na Allah kada ka yadda ka zamo kyandur cikin mutanen duniya kaga kyandur idan aka zo aka kunna wuta ɗaki zai cika da haske to amma shi kyandur shi ko mi yaka yi narkewa yaka yi yana narkewa kuna ganin haske kyandur na narkewa to rashin adalcin mutane in ya kusa karewa sai a ɗauko na ƙwarai babba sai a ɗosana da haske nai sai a kafa shi haka amma ida dakale kyandur tun bai ida mutuwa ba a ida kashe shi da an wadatu gare shi to haka mutanen duniya suke to kai malam kakka yadda idan ka je shehu ya ce kai doki dan duniya maganin hilisko in cikin kai ɓaci kai da kanka za ka ɗauko magani ka sha dan kai mi dan kai zawo kana gama zawace majina biɗi makari zawo ya tsaya kun ba ruwanka da hilisko sai in ciki a kowane ɓaci da haka tun da aka ramaka Allah dai sai an samu kuɗin cin abinci da kuɗin cehone da kuɗin tuwayi kuɗin gyaran masallaci in za a kan kaurin mai duniya ya zama larura ta kai ka kana kyama ta yana kyamar ka shi ma sanda bai ɓata ka ba wallahi bai son ganin ka inda ya ka harka te dan gane ka duk ya takura dan ya san abin da yake yi ka ta kai ba ka son wurin shi bai jin daɗin zaman ka wurin ya dai sallame ka a huta to in ka mai da wurin wurin zama to wannan nauyin zai ɗebe ga zuciya ta kai kuma sai ya zama ba ka jin kyama abun da ya kai har sai a riƙa yi da kai har sai a maka na limamin sarkin hawa a doke ka ba na Allah ba a ta a baka sa a ce haka yabo wani malami ce wanda bai ko zuwa kasuwa wurin sarkin hawa ya ce ranka ya daɗe bayan an lallaso shi ya an kai an ce a ba da sa kuma kabba wanda ma bai ko zuwa wurinka ni har na sai turki na gina na gaya mu jama'a ya ce to ai na Allah an ka ce a ba na Allah kai ya ce to ni wa ce haba ba nan muka yi da kai kasuwa ba liman da Allah ka dawo mu ci gaba da sallan to haka dan duniya yake kai ka unwale shi shi kuma ya cutatar da kai haka yake to da haka nan ka sani maganin zawo ne da ka sha ka zawaye majina to ba ruwanka da shi dakata kuma ka yi tare da shi don Allah in ba kai tare da shi don Allah ba to shi ya unhani da kai kai kuma cuta ce tsaba don Allah sai ya muku hisabi tsakaninka da shi wanda shi aka rasawa shi mai duniya ko mai mulki ya amince wa malami zai ba shi duk abin da ya ce amma shi kuma da za a keɓe za a ga cewa ba tsakani ne da Allah ya riƙe mai duniyar nan ba ina wani wannan cin amana kuma har mutum a yi sakaci ya gane Allah ya kiyaye mu a ce annabi musa saboda shi umcin zama da su kaga wahalar da ya sha shi ya ce alkhairu kulluhu fi suhba alkhairi dukkan shi na duniya da lahira yana cikin zama tare da abokantaka in kai tare da na kirki zaka zamo na kirki wa sharru kulluhu fi suhba sharri duka yana cikin abokantaka in kai tare da mai sharri dole kai ma sharri ne ya shahi ka قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا sai sun kashe gaba da tahiya gehen gulbi hatta iza rake ba fi safina har sai da sun kashe ga jirgin ruwa ata ya ahalar safina suka zo wurin masu jirgi wallai sai inda ma kira ba su da kuɗin biyan suhuri wanda za su biya a ɗauke su walakin da ma'arafin khidr sai dai su masu jirgi sun san khadiru fa arkabuhu ma majjanan sun ka shigar da su kyauta suka ce akar ku balla ai ku shiga falamma tawassadul bahara da sun ka kai tsakiyar gulbi kharaqa sai babu halin ya tashi ya ɗauki gatari ya cire allo guda ƙasa kuma cikin teku akewa ya cire allo guda ƙasa ne wa a kaza fa'asan ya ɗauki gatari wa ƙala alauha min alwahin safina sai ya cire allo guda daga allunan jirgin ruwa alauha ladhi yalil ma'a qala'ahu alkhidr wa alqahu a gadan allon da bin ruwa can ƙasa kawai sai hadaru ya cire da ya cire kuma sai jefa cikin ruwa balle su mai da abinsu ya jefa cikin ruwa amma duk da haka baki ya ce safi da mahafuzatan lam da fiha alma'u sai jirgin nan kuma yau wanzu abin kiyayewa daga Allah ruwan teku ba shiga ciki ba walakin hadha alfi'l sai dai wannan aiki kaga yukhalifu shari'ata ya saba ma shari'a hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan mutum ya dauke ka cikin jirgi ko biya kai mi an na ɓalgace mai jirgi kuma daga ƙasa inda ruwa zai shigo kuma ka ɗauki katako dai ka jefa cikin gulbi ka ga shari'a wannan ba a kyauta ba za a gani wa musa hamilu shari'ati annabi musa shi ya ɗauke da shari'a wa ragama annan shekha sharaɗa alaihi fil hini allah ya salahu an shay'in tare da shehin shi khaliru ya sharɗanta mai nan take cewa kai ya kuskure ya tambaye komi ƙala lahu musa sai musa ya manci sai ce a'a aka rakata ha yanzu kana haskade musu kana haskace musu jirgi lituguri ka ahalaha dan ka nutsar da masu jirgi kaga kalakar ta shayar hakika ka zo da abu imran mai munin gaske kaga almajiri ya kuma kuma ne ba shehi fada to ina magana maridin taka yace hadhihi safinatu lati urkibuha majjanan arkabu arkabu na fiha majjanan wannan jirgin da sun ka shigar da mu kyauta harakata ka faskace ta liyagare kofilwa don ka nutsar da su nutsa cikin gulbi ta'lamuna anna hadha laysa inkaran inna ma su'alun qawiyyun faqat shehu yace kuma dai kuna iya sanin cewa ku gane cewa wannan magana ta Musa cewa yanzu kana huskace musu jirgi don ka nutsar da masu jirgi gaskiya ka zo da abu mai muni shehu ya ce kuna ya gane cewa ba musu bane ya kai mishi a tambaya ce amma mai tsaurin gaske ƙala alama ƙulin na kallon tasdaɗi a ma'i sabra ya ce ai ga irinta ashe haƙiƙa ban ce maka baka yi haƙurin zama da ni ba dan me za ka tambaye ni ba na ce kakka tambaye ni ƙala la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni min amri usra ce wai wallahi mancewa ne kai ko ka cika tsanani yan mantuwa guda ka matsa mani kala yace la tu'akhidni kakkarike da da laihi bima nasitu saboda yan mantuwar da ne as-su'alul awwal sababu anna musa nasiya anna al-khadira ishtarada alaihi alla yas'al an shay'in wannan tambayar da ya mashi saboda ya mance da an yi sharadi kada ya tambaya yace wala turhiqni min amri usra kakka matsa mani cikin to ka dai ga almajirin ga akwai magana tsakani ce kakka matsa mani kakka kallafa mani tsanani cikin lamari na to za mu je da waga za a yi tahiyar har zuwa ƙarshe inda za a rabu baran bara alhamdulillah jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya sananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين